أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله muna dadewa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo da ya kawo da mu wannan lokaci yau muna juma'a 20 ga watan zulqa'da hijira ta 1444 wanda ya daidai da tara ga watan shidda miladiya ta 2023 da za mu ci gaba da karatun littafin ashifa bi tarihi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam a wannan zawiya ta mu zawiya shehu mu shehu mal marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a da za mu zama na 124 kenan Allah ya so yau za mu tashi alkismus sadis wannan littafi na ashifa an kasa shi kaso hudu ne to alhamdulillah mun yi na farko na biyu yau za mu shiga kaso na uku alkismus sadis shi ma ya ji bulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ya stahilu fi haƙihi wannan yana bayani wannan kisimin zai bayani a cikin abin da yake wajaba ga annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da kuma abin da yake koruwa a cikin haƙinsa ko ko au ya juzu alaihi wa ma ya mutani'u da abin da yake halitta a gare shi da abin da yake hannuwa au ya sai humiyar ahwalil bashariyati an yi zafa ilai ko abin da ke inganta daga cikin halaye na ɗan adam wanda yake halitta a raba su zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam wa fi babani cikin wannan kisimin akwai babi guda biyu albabul awwal babi na farko fi ma ya fi ma yahtasu bil umur ad-diniyati wal kalami fi ismati nabiyina sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan a cikin abinda yake keɓanta da namurra na addini da kuma magana cikin isma tsari na wanda Allah ke baiwa annabawa to tsari na annabi musallasalam a isma shine wanda yake da shi ake wanda ke ta ke ce mai masumi wanda ba ta yanda za a yi saba Allah a fi ismati nabi na sallallahu alaihi wasallam a cikin isma ta annabi musa da mutalla sabata a gare shi sa'irul anbiya da sauran annabawa salawatullahi alaihim ajma'in tsiran Allah ya tabbata gare su baki da wannan shine abin da babi na farko zai bayani akan shi albabu sani babi na biyu kuma shi ma ya khussuhu min al-umur ad-dunyawiyyati wa ma yataru alayhi min al-awarid al-bashariyya zai bayani cikin abin da ke kebantan annabawa na daga lamurra na na duniya wanda su kadai wannan abin yake kebanta da kuma abin da yake iya bujuro musu na daga abubuwa wanda suke masu bujirowa ɗan adam miyal awari da bashariya muqaddima sul qism salis wannan da farko dai muqaddima ta wannan kason na uku mala ya fara da kawo aya mai cewa qala Allah ta'ala Allah mulki sarki ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wannan ayoyin a cikin ta Allah tabaraka tana cewa wa ma muhammadun illa rasulun karkalat min qabli rusul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ya da mutala tabbata a gare shi bai zamo ba face manzo ne wato min jumlatin rusuli daga tarin manzanni ba mala'ika ba ne wanda ba sa su ba sa mutuwa sai dai in an yi busa ta farko ya zanu shuka fi suri a nafakatan wahida ko nafakatun wahida wannan busan ta farko wanda komi fa duka ta bai zani fuka bisu nafhatun wahida wa hum yarsidar warji balu fa duka ta da katan wahida fa yau mai zin wahiya wani mulku ala ya wa ya hamilu arshal bika fa qawmin samaniya wannan wanda take nuna cewa su ba mutuwa suke sai wannan zamanin an yi busa wanda kowa zai mutu lokacin su su mutu to shi ba cikin ba cikin su bane a'a shi yana cikin tarin manzanni illa rasulun yana cikin tarin manzanni wa'anda wa'ansun su aka shahadantar da su wa'ansun su kuma suka tarda ajalin su shi ma cikin wa'annan manzanni masu daraja cikin su yake qad khalat min qablihi rusul kuma manzanni sun riga sun shuɗe a yin ƙabli gabanin shi kuma da suka shuɗe nan ba sun shuɗe bane shi kenan lamarin su ya ƙare addinin da suka zo da shi ya tsaye a'a addinin da suka zo da shi ya ci gaba da tahiya su ne dai lokacin su ya zo suka ƙaura to irin wannan ne shi ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ya tafi ya ƙaura ba shi kenan ai addini ya ƙare aw fa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wani tambaya ce tare da zargi dan saboda wannan ayan suna cikin ayoyin da suka sabka lokacin da aka yi yakin Uhud da aka yada cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin nan shikenan wa'an su damu munafukai ne to shikenan mun huta wa'an su damu munafukai ne wasu kuma masu rauni wasu dai haka nan dai wasu na ganin kawai shikenan to tunda ai to shikenan kawai addini ya kare kawai shikenan to lokacin akwai wa'anda Allah ya tabbatar da su masu imani wanda cikin masu tafsirin suka kawo wannan ayan suna kawo suna hadi suka ce irin su annadaru Anas Anas Anas bin Nadar wannan Anas dan Nadar ana wadin dan uwan ammi ne dan uwan ma'aifin Anas bin Malik ne shi sunan shi ma aka sanya ma Anas din Anas shi Anas dan Nadur shi ko Anas dan Malik wannan shi sai ce a haba jama'a yo ai addini na Allah ne yanda ma a gisan sallama ya yi jihadi har ya kaura in haka ne in zantan aka wadi haka ne haka ya kamata mu ma mu yi ba mu ga amfanin a rayuwarmu ba kun banci anisan ya ta yi mu ma mu yaƙe su har mu ta yi kamar yadda ya ya ce na yi duwansu kalmomin wanda suka shahara ya ce Allahumma inni a taziru ilaika min ma sana haula wa a tabarra'u min ma sana haula ya ce ya Allah ina kai hamzari zuwa abin da wa'ancan suka aikata yana ne ɗan uwan shi dangin shi wanda suka watse mutane sun ji tsoro wanda suka gudu ya ce Allah ina kai hamzari kai uzuri su ko wa'antan kuma wa'anda suke yaƙi suke yaƙin suke yaƙi suka har shi a ganin shi a ganin da aka yada cewa sun ma sun yaƙi sun sun sun sun kashe ma a gizar sallam sun shahada da shi a lokacin da suke tsammani yake so yace to su ma ina kubuta a tabarra'u mimma sana'ula su ma ina kubuta da abin da suka aikata ba na cikin su tsana tare da wannan mummuna yake da suka aikata to wannan a ya ci gaba sai ya kutsa ya ci gaba da yaƙan wannan kafirai ya kutsa cikinsu yawansu sai da har lokacin da Allah ya arzuta shi da shahada bayan yaƙi ya kwanta da aka zo ana bincikawa ba a gane shi ba ba saboda sai da aka mai tsakanin sara da suka da kibiya ta take shi sai da aka kirga sai da aka kirga rauni tamanin da wani abu bidatun da tamanin tamanin da wani abu aka ce ba ba iya an gano shi kuma sun yi kuma sun mai musula musula irin a zo kuma a zo a hidda mai wani wani wani yanki da jikin shi bayan mutum ya mutu ma a zo a hidda mai wani bangare na jikin shi ba wanda ya gane shi sai yan uwashi da ake ce mata Rabi'u bintu Nadr ita kawai ta iya ta gane shi yan uwashi wannan a cikin iko Allah wannan kamun wannan lokacin ita akwai lokacin da ta ko haɗa ne da suka yi da wata mace ta karya mata haƙori to shi ko shari'a musulunci a sinni bi sinni wal juruhu qisas in in karya tunda karya mata ne ta in kawai ita ma juruhu ne to qisas yanzu zai in ka karya mata haƙori kai ma karya naka kuma yana cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sassabci in aka kawo su aka kawo shari'a wajen shi aka zo ya ce a kawai ba wani abu ne wajen ita rabi'u ko sai an kaya mata hakuri dan uwanta shi na durkin ne yace yace wallazi ba wallazi ya rasulullah wallazi ba asaka bil haqq la tukathiru sunna yace ya ma'aikin Allah ina rantsuwa da wanda ya aiki aiko ka da gaskiya ba ka kare ba ka kare hakurin ta ba shi ko abin da ya kama hukuncin da ya kama ne a kare mata hakuri shi ma aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin in kana so ma ka ga hushin shi a kawo irin wannan doka ta Allah a zo a yi kokarin a ce ma ba ta aiki ba to lokacin nan ko kai wane ne sai ka ga hushin shi sai Allah bai ji daɗin wani abin da ka aikata ba amma shi wannan gashi an zo an yi abin da shi ma gisan ya saba hudi ina cewa ko da fatima ce tiyata ta yi sata ni zan zan zan yanka nan to wannan sai gashi an zo shi ko ko ya ce wallahi ba ba ka kare hakurin ta ah ana haka shike sai waliyan wancan matan suka zo ka ce a yanzu sun yahe kisashi ba kisashi za a yi ba kawai a ba su biya shi sai hakura sai annabi sallam ya waiwaya ya kalle shi ce inna lillahi ibadan ko inna min ibadillahi man law aka sama la abarrahu au kama kala sallam yace akwai daga cikin bayan Allah wanda in yayi rantsuwa Allah sai ya kubutar da rantsuwar shi in yace wallahi sai an yi kaza to sai an yi kaza wallahi ba ai Allah zai yi abin da za a yi kawai ba an yin ba ya kalle shi zaka san da shi wannan wannan bawa Allah Anas bin Nadr yana cikin wannan bayan Allah to shine a ga irin jarumtar da ya nuna a wannan lokacin ga abin da ya faɗi wata riwaya ma kamar yana maimaita wa'annan ayoyin kamar da aya ta faɗi kuma Muhammadu illa rasulun qarqalat min qabli rusul afa in mata aw qutilan qalantum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayyi Allahu shakirin yana faɗi mutane haka nan Allah ya saukar da ayan irin yanda ya faɗi dama Allah ne ya ya sa shi ya faɗi wannan abin da zai zo wahayi to wannan nadar nadar dan anas dan nadar kenan kullum aka zo faɗin wannan sai a ce sai a ce dan babban anas bin malik dan uwan ma'aifin anas dan malik aka zo wannan ayin kullum abin da ake faɗi a faɗi wannan magana ina na wannan magana ne saboda wani abubuwa wai ni na wani isha nake kula ce ma ta rige ta wuce ba a daga ta amma wai har yanzu mutane suna kulawa an san maganganun da wanda ba su abun ma kai kana ce ba su ma kai kura abin shekewa ba wai wa'ansu suke yaya cewa ma kai ana cikin nan ma to amma alhamdulillah mun san ko irin su wane ne ko da kuma abin da suke yi wai ana cikin nan ma kawai mutane ne kamar suka kirkire shi a magana ta gaskiya babu ma anas dan shi ko a inda kowa ya sani mu alhamdulillah irin wannan maganganun na bata ba su shigo al'umma asali ba su ma shigo musulmin afirka ba baki ɗaya to amma daga baya da haka nan batanci yana gurbata tana karuwa mutane har aka samu masu irin ra'ayin wannan har suna kokarin su yada wannan a wannan wajaje namu wai cewa babu shi kawai shakhsiya ce mawhuma kawai abu ne mutum ne da aka kirkire shi babu shi to yanzu wannan gashi an an wade wannan din za ka kisan sai a ce Anas dan Nadr dan uwan ma'aikin Anas kuma ana wadin irin wannan daraja da yake da dan uwan shi Anas yana da dan uwa da suke uba guda da shi Al-Bara ibn Malik Al-Bara kin nan shi ko a shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗi irin wannan darajan gare shi a ya yake cewa maza sallam ke cewa rubba ash'asa aghbara la yu'bahu bihi cikin wata riwaya law aqsama ala allahi la abarahu minhum albara ibn malik aw kama kana sallallahu alaihi wasallam maza ke cewa cikin mutane da yawa akan samu wani wanda ganshi da kura kan shi ba ma da shata ba birkice kama kamar da hausa suke cewa la yi ubahudi ba ma kulawa da shi ana tsanin kawai ba bai cikin mutane da ke kulawa da su amma wannan mutumin saboda darajar shi a wani Allah da zai ce Allah sai ya yi abu ko Allah ba ya yi ba ya rantsuwa da Allah sai ya kubutar da rantsuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin su akwai albara ibn malik shi wannan dan uwan Allah sunan sai uba guda da shi shi ko wani irin sadauki ne malam da bisa hankali ba tsoro gare shi ko kaɗan a yakuna akwai yakin da ake cewa na na na musulmatul kazzab wanda ake ce mishi yawmu yamama musulmatul kazzab ya killace kanshi a cikin wani wata hazira wani wani hisin da suke da wata gona ko garka ko lamu da suke da a kewaye yake an rasa yadda za a yi a kai musu hari a shiga ta wurin balle a kai musu hari sun killace kansu da kyau aka rasa yadda za a yi shi bara'u albara bin malik sai ya hau wani wata garkuwa garkuwar shi sai ya hau wata garkuwar shi ya ce a bashi a ɗaga shi da masu tunda abin kasan gace mai tsawo ya ce a ɗaga shi da masu a tillar shi zai yadda za a yi abu da ƙofa shi kadai abin da mutane suke gudu da aka tillar shi aka ya hau garkuwan nan suka tilla shi yake faɗa da mutanen da ya tarra an an shiga ta shi amma sai da abin da ya bude ya buge mutanen ya bude kowa aka shiga aka samu nasara na aka shiga nasara shi ma an samu tsakanin sara da suka da halibi na kibiya an samu shi ma tamanin da wani abu a cikin shi aka ce bayan yakin nan shi shugaban yakin halibin wali sai da yi wata yana jiyan shi ana jiyan shi daga baya yana cikin shine ma a sanna Umar bin Khattab yake cewa ya rubuta lokacin nan an yi futuhat da yawa na Faris da wani waje ne Dirish sai sai na Umar ya rubuta ma duk wanda suke jagororin wuri ce kakku saki ku sanya bara'u ya zama shine jagoran wata rinduna yace innahu mahlakatun min mahalik shi wata mahallaka ce daga cikin mahallakoki saboda zai shiga da mutane inda kawai wurin a mutu saboda rishin tsoron shi har sai da sai na Umar ya rubuta duk kowanne ne jagora ta rubuta ka hukku sanya shi hakku jagorantar da shi akan rinduna to wannan shi ma abin da ake faɗi ana faɗi cikin futuhat inda yi a na Faris wani wani al'a da suka zo wani hisin da suka zo su ma an killace waje an rasa yadda za a yi na farisawa suna da wata dabara su farisa na sai su sa wata igiya su sanya mata wani irin kalalib wa'ansu kamar kusoshi za a cewa masu lankwasa haka kamar ka ce kayyar ɗakwara sai sun sa su ma sun yi zahi sun wurgo su wanda suka fizga in suka samu mutum sai su fizge shi sama da shi daga can ciki amma in suka wuru in suka in suka tullo wannan igiyan ta kama mutum sai shi sama da shi a wannan wuri shi yana tare da dan uwan shi Anas bin Malik radiyallahu anhu yana tare da dan uwan nashi Al-Bara bin Malik radiyallahu anhu suka tura wannan abun ya kama Anas sun hizga sun sama da shi ya bi abin ya rike sai da ya ya yanke wannan igiyar ya samu Allah ya ceci Anas ta hannun shi wannan abin da aka yi sai daga baya kawai ya kama abin nan ba ruwan shi abin ana ga hayaki na tashi amma sai da ya samu ya yanke wannan abin saboda jarumtarsa an suka ce bayan da ya sabo sai ga wani wurin kawai ana ganin kashi ma wannan abin nan sun hizge nama jiki a jikin shi to wannan ma ana faɗin shi a ce ɗan uwan Anas ibn Malik ana faɗin wannan kisa har ya zai lokacin da ya zo shi ma ya shahada saboda wannan shaida da ma'aiki ya mai sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana cikin waɗanda in suka ce Allah ya sai yayi da a wani wani wani gari da ake cewa Tustur da aka je na wurin musulmi suka rasa yadda zafi ya ce to barawo kawai kai rantsuwa ya ce Allah sai yayi mana mu samu mu samu mu nasara an kira sai na zai sai ya to shikenan ya rantsuwa ya ce Allah lalle Allah ina rantsuwa sai ka ba mu nasara akan wayannan kuma ni ko ka sada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya rantsuwa abin da yake so su ci nasara kan wannan kuma shi a sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanda sabai suke son manzon Allah sai ya da mutala sama daga shi hakan aka yi aka ya ci nasara ya kashe da ya shi ya yi mubaraza ya kashe jagoransu na farisawan wannan ko razubanin wa ake ce mai ya kashe sai suka razana musulmi suka samu aka kutsa aka aka aka ci nasara kansu amma shi a nan ya shahada shekara hijira tana shekara 20 an ce yayi mubaraza irin wannan hito na hito wa isa shi ya hito ya hito ya kashe da ya kashe irin sadauki jarimi 100 a mubaraza wannan kai a hito sai shi sai shi irin wanda za ta wa isa ko ana nokewa shi ya hito sai da yadda mubaraza da mutum 100 kashe shi wannan shi ma sai me ake dan uwan Anas dan Malik amma yanzu kawai ya kirke wai ne wani ya ce muku wai a ce wai a wai bi zance ne ma babu wani Anas kawai makiri da ke akwai Anas yana cikin cikin sabai wanda ake ce musu al-mukthirun wanda suka yi yawan kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zana su ana ta su su bakwai a farkon su Abu Huraira a ridata anu sai abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu na ukun su sai na anas radiyallahu ta'ala anhu na hudu ummina aisha radiyallahu ta'ala anha na biyar abdullahi bin abbas na shidda a jabir bin abdullahi na bakwai abu sa'id al-khudri to shi anas radiyallahu anhu shine na ukun su wa'annan wanda suka yi kowa dukan su wannan ba sun kawo hadisi here dubu na farkon su ma sai abu hurairah kawo dubu biyar ko ɗari bakwai ne da saba'in da hudun shi sai mai bi mai abdullahi bin umar ya kawo dubu biyu da ɗari shida da sittin shi anas bin malik yana da dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida to so ake maki da aka ce wannan bai kawai babu shi ma kenan da abin da ya rawaito mine ne kenan an ce kawai mutum ne wanda babu shi kawai kenan da abin da aka ce shi ya rawaito shi babu shi yanzu an so ake a goge a raban musulmi da hadisin manzan Allah dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida haka kawai saboda adawa ga musulunci to haka nan mai bi mishi ita ma wani muminai su wannan masu wannan da'awan su ma ba su yarda ita ba ita ma a goge nata abu hurera shi wanda kowa kawa hadisi mai dubu biyar kin shi ma ba su yarda shi ba na ga wani abubuwan da ruwayoyin da suka lafaka suka wadi a ya taba cewa ma wai manzo Allah sallallahu ya ce mai sama ko guda takwas ce komi sai na sai na Umar ya bige shi da birran nan tashi da sandan nan tashi yace yayi ƙarya ma Allah ƙarya ga Allah na ce saboda sawatin kaza kace wa sama guda takwas ce duk dan su ce makaryaci ne shi ma a bar aiki da zancen shi a wajen su su ba ta aiki da zancen suke yanzu duk muka bar wannan me za mu koma sai mu koma kama kame irin yadda suke da kama kame sun ɗauki wa'ansu kamar da za mu gani wa'annan wanda Allah ya ba su isma wanda ba sa ta ba ta yin za su yi laifi su ne annabawa sai suka ɗauki wa'ansu mutane tunda dole ana buƙatar wa'ansu hukumce hukumce kuma tunda duka hukumce hukumcen wanda aka yi su musamman shi Anas bin Malik yanda yake hidima gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karamin shi shekara goma yana yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima abinda na cikin gida biyu da ba sani ba ta wurin shi aka sani duk an roshe wannan to ta ya za a samu sai suka kirkira su kirkira wa'ansu shewa gabanni wanda ba sa kuskure suka ce musu ma'asumai ne sau suke haka zimin mai rasa abinda to amma ai addini na Allah ne kuma duk masu wayan kuru na yamkuru la wallahi khairul makirin to wannan ta kace a wannan ayan kenan a fa in mata shine abin da yake faɗi musu shine abin da Allah ya sabakar tabaraka taala yake cewa karkarta min qablin rusul gabanin manzo Allah sallallahu manzani sun zo sun shude amma ba sun shi addini su bai tafi ba addini ya tsaya ci gaba da da da ya ci gaba da da rayuwa za ce to hakan nan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi yazo zai tafi ya bar addini ci gaba da tafiya afa in mata au kusilan qalabtum ala aqabikum cikin ko Allah haka aka zo ko da wannan ayan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati sai na Abubakar baya nan an ce yana da mata a wani wuri daban ko a wani Madina ake cewa da ya dawo a mutane sun rude sai na Umar yana ya ma zare takobi duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati to shi zai da mai kai kawai yayi tafiya ne irin yanda Annabi Musa ya tahi munajati da ubangiji shi lokaci kuma ya dawo ana cikin wannan sai ga sai na abubakar ya zo da ya zo ma kowa magana ba ya shiga sai cikin masallaci inda manzo Allah sallallahu alaihi ke yaye mayahin da yake kan ma'aiki sallallahu yace laqad tibta hayyan wa mayitan ya ce abin da ya faɗi ya maki Allah ka da dada kana a raye da lokacin da Allah ya karɓi rayuwanka yace Allah ba ya hada ma mutuwa guda biyu ba wanda aka rubuta ba dai za kai kayi ta a ya fito yace ma yace ma sai Umar Umar Zamna yana cikin wani yi zubin shi ba kawai sai da ya fara kawai cigaba da hudu ma mutane hudu ba yace amma ba'adu man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kalmat wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut tarqala Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutilan qaltum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidu Allahu shakirin ya kawo mu karanta wannan aya to a wanda yake bauta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura wanda ko Allah yake bauta ma to Allah rayiye ne shi baya mutuwa sai kawo yace Allah ma ya ce gashi وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama ba sai ɗaya daga cikin man- manzo ne daga cikin tarin manzanni a a karkarcin kabilar rusul kuma su manzanni sun zo sun shuɗe gabanin shi kin shi ma zai zo ya shuɗe kamar yadda suka shuɗe a fa in mata aku tilan qalabtum ala aqabikum shin in ya rasu a auƙutila kamar yadda su wa'ansu aka wa'ansu annabawan suka rasu auƙutila ko ko ko kamar yadda aka aka shahadantar da wa'ansu annabawa shi ma aka zo aka shahadantar da shi in qalabtum ala aqabikum shi kenan sai ku koma baya ne kakara za ku koma baya ku bar a- ku koma irin da kuke rayuwa ku ta da kun bar addini kenan to wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya koma baya ya bar musulunci ya koma irin rayuwar shi ta da falan yadurra Allah shay'a to isani wa baya cuta ma Allah da komai wannan ya tura lafiya kawai kashi mutum yake cuta amma yan kalba Allah kai falan ya tura Allah falan ya so shi wata yaji Allah shakirin kuma a sannu Allah zai sakawa masu godiya su wanda su suka ga ni'ima ce Allah ya ba su ta musulunci suka ci gaba da rike ta da kulawa da ta yanda ya dace to wannan Allah zai saka musu a sannu Allah zai saka musu shine wannan ayin kamar in ba manta ba an ce za a faɗi abubuwan da suke iya abin da yake wajaba ko akan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yake koruwa a cikin haƙƙinsa da abin da yake halitta da abin da bai halitta ba to kamar yanzu shi ma a ce ƙaura a rayu a rasu a yi wafati to abin ne wanda yake iya yiwa a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fara kawo da wani aya wa qala ta'ala kuma yace Allah madauki sarki yace ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام الله تبارك وتعالى المسيح دم مريم النبي شاكينا ما شما بزمو با إلا رسول فاتي منزوني قد خلت من قبله الرسل wanda manzanni sun zo sun shuɗe gabanin shi wa ummu siddiqatun ma'aifiyar shi siddiqa maryam ta da makami na siddiƙiya ba ba annabiya ba amma siddiƙa ce kana ya kula ni fa'am a'a masu cewa ai da maryam maryam Allah ce annabi Isa Allah ne ko ko dan Allah ne wannan sahiba ce wal iyaz billah ga Allah to a wannan su kana ya kula ni fa'am ku tunawa sun kasance suna cin abinci masu bayan Allah ne masu daraja a wurin Allah tabarku ta'ala abin da ake so a nuna cewa su ba a ba alloli bane ba amma za a haɗi wannan magana cikin darajantawa da karramawa da girmamawa sai aka ce kana ya kula ni ta'am sun kasance suna cin abinci shi bai cin abinci in mutum ya ci abinci ne ke waruwa abinci aka ci shi kenan kawai za a nema a aje shi hakan nan in aka sha abin sha za a nema a zubda shi sai an zubda to wannan ai abu ne a nema mai amzi yake cewa yana haudin magana kamar ta izgili ga masu wannan ra'ayin yana cewa ko jalla himaru fi ko ku fi fi fi nema la haula wala quwwata illa billah yana haudin cewa a ce wannan alloli ne sun kasance suna hawan wani lokaci da shi da mahaifiyar shi sun hau jaki ce kai wannan jaki ya girma yana yana dauke da alloli to shi yanzu wannan a ce Allah ne gashi nan kai ga Allah ta yana tsuguni yana tsuguni yana kuma nan to dan abin ya zama kamar ma ko ka ga an soke su yace a kana yin kula fa'am in ya so ku kun san sauran magana sun kasance suna cin abinci kuma wannan an kore allantaka gare su kuma an tabbatar da abin da annabi ke yi annabi ashe yana cin abinci annabi ne daga cikin manzo daga cikin manzanni kuma yana ci abinci haka wannan abin wanda yake halitta ga annabi ya ci abinci kakku ga kamar yadda kabirai suka ce ga wanda za mu karanta kin nan a wanda suka ce wa qalu ma li hadha rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq eh wani irin manzo ne wannan yana ci abinci kuma yana tafiya cikin kasuwanni kaka a'a gashi manzo annabi isa alaihi salam da shi da mahaifiyar shi siddiƙa kana ya kula da tsawon sunan kan suna ta abinci wa qala kuma kalla tabaraka ta'ala ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yashina fil aswaq raddi ga wannan abin da makaranta yanzu kafirai suna cewa mali hadha wa qalu mali hadha rasul mali hadha rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Allah ya ce ah wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakununa ta'amun fi nafsi suwak ba mu amso ba mu aiko wa an gabaninka ba mu taba aiko wa an su daga cikin manzanni ba illa innahum la yakununa ta'amun fa ce cewa su sun kasance suna cin abinci wai musu wai shi ne fil aswa kuma suna taya cikin kasuwanni wannan ba wani abun zargi ba jahilcin su jahilan wannan kafiran ne suke cewa ya taya za a yi manzo kuma yana ta abinci yana a da ma haka manzanni suke duk baki dai manzanni haka nan suke wa qala ta'ala haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ce qul inna ma ana basharun mithlukum yuhi ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada qul ya ma ce Allah ka faɗa musu inna ma ana basharun ni ni mutum ne mislukum tamkar ku amma bambancin yuha ilayya ni ana yi ana yin wahayi gare ni bashar mutum ne irin mutane kamar da za mu gani a gaba saboda mutane su nutsu jinsin mutane ne amma ba irin mutane ba ya ce irin kan wannan wawanci ne abinda kawai ce faɗi ne a yi ha ila annama ila kuma ila wahid faman kana yarju na qara bi falli ya amala amalan salihan wala shirki bi ibadati rabbi ahada gashi ana yi wa ilayya ana yi wa gare ni annama ila kuma ila wahid cewa abun bautan ku a ilahun wahid Allah ne wanda ke makadaici faman kana yarju da ka rabbihi fali amala wa nan salihan duk wanda ke son kyakkyawan gamuwa da Allah da ubangiji shi to aikata aiki nagari wala shirki bi ibadati rabbi hada kuma kare hada Allah a cikin bauta kare hada bautan Allah da wani abu ya buga kada ta Allah tabaraka ta cikin bauta a har zuwa ga shahidi fa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to kaga annabi Muhammadu ya da mun Allah tabbata gare shi wasairul anbiya da sauran annabawa miyal bashari daga cikin ɗan adam suke ai mutane ne walau la zalika ba dan ma haka ba ba dan kasance su su mutane daga cikin mutane ba lama ataqan nasu muqawamatahum da mutane ba su iya sun yi a mukhaladatahum tu ɗaya da su ba lalle muqawama kamar tsayayya ce kamar wa'ansu makiya su to ku yi tsayayya ku tsaya shi mukawama ne kan maimakon ku ruga ku tsaya to amma na ana ne mukalada cuɗanya da su dan ba dan su mutane bane ba da ba iya mutane ba su iya sun sun cuɗanya da su ba wani kabula anum balantana su tsaya su karbi abin da suka zo musu da suna daga sako daga Allah wa mukhadabatuhum da kuma hira magana da su qala ta'ala Allah madin sarki yace walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajula su kawai suke cewa ya yusu a tu a aiko mutum a'a da dai mala'ika dai ai da dami ba Allah da aiko mala'ika ba Allah ce walau ji Allahu malakan da mun sanya shi ya kasance mala'ika laji Allahu rajulan da za mu mera shi mutum dan adam ko da mala'ika ne za a aiko muku da sai aiko mutum kamar yadda mala'ika yi tashi zuwa mala'ika jibril alayhi salam ya tashi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shiga ta dan adam shiga mai kyau ta dihiyatul kalbi kusan wanda ya kowa kyawu cikin sabai laji Allahu rajula ai lama kana illa fi suratul bashari ai ko da mun aiko shi ko da malaika ne muka turo da ya kasance da ba zai kasance ba sai cikin sura ta dan adam allazina yumkinuhum mukhalatuhum wannan cuɗe ɗaya ne da su yake iya yiwa izratu tiquna muqawamatal malaki domin ba ku iya cuɗe ɗaya ne da malaika wa mukhadabatahu da kuma hira da shi wa ru'yatahu da ganin shi ma idza kana ala surati in malaika kasance akan surar shi wane ku ɗan adam ina mutum ina ɗan adam ina yin haka mala'ika ake faɗi wata rana annabi isa alayhi salam yana a kudus daga betul maqdis shedan ya zo yana kewaye ne a wajen shi mala'ika jibril da ya dan ya dan busa shi busa shi ne aka ce sai ya tsinci kan shi can gehen indiya wanda ya san duniyar da take kamar daga ina ne ma tahiya ce ta dubunnan kirluwa busa shi ya kai yanzu kai dan adam shi ma shi dan kin nan ho karfi gare shi ba irin ba ba irin abin gaba ne to in to wanda malaika ne ya za ya za kai da shi hakan nan yanda ake faɗi irin yanda malaika ya zo ma mutanen malaika jibril yanda ma mutanen annabi lut ƙarya duk alƙaryun wajen da suka halaka suka bi mutanen shi duka ya tattara wajen baki daya da gehe na hukin shi ba duka huka hukin nashi ba wani gehe na hukin shi ya musu jiwon waina ya yi sama da su ya juya su wannan ya za ka yi mu'amala da shi ya za a yi ka gan shi ya za a yi to saboda haka a ake cewa da inda ya zo ma dole ba ya zo a yanda kuke tsammani ba ko da mala'ikan ne kuka ce sai mala'ika ko da mala'ika da zai zo cikin surar mutum ne wa qala ta'ala hakan Allah mai sarki yace qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas sama'i malakar rasula fada musu law kana fil ardi mala'ikatun da a ce a kan ƙasa doron ƙasa mala'iku ne yamshu ne mutuma'inina da suke tahiya suna nutsuwa da rayuwa a kan doron ƙasa da nazzalla alaihim miyar sama'i malakar rasula da mala'ika za mu aiko musu manzo daga sama inda mala'iku ne suke a kan ƙasa su ba an turo musu mutum ba sai a turo jinsin sai a turo da mala'ika za a turo musu ai la yumkinu fi sunnati llahi irsal al malaki illa liman huwa min jinsihi ana nin ba ta yi wa a cikin yanda Allah ya saba yi shine sunnatin lahi ya aiko wani mala'ika face sai cikin wa'anda ga wa'anda suke irin shi ne min jinsi au man khassahu Allah ta'ala ko ko wanda Allah ya kebance su istafahu Allah ya zabe shi wa qawwahu ala muqawwati kuma Allah ya karhoye shi absa yayi cuɗeɗeniya da shi mala'ikan nan kal'anbiya tamkar annabawa wa rusul da manzanni fal'anbiya wa rusul kaga su annaba da manzanni alaihimu salam aminta Allah tabbata gare su wa sa'idu bainal lahi ta'ala wa bainal khalqihi su wasu tsanin nuka ne tsakanin Allah tabaraka ta'ala da halittarsa yuballighunahum awamirahu suna isan musu da umarnin Allah horo horo jam'i ne na amru wa nawahi da kuma hanin shi wa wa'adahu da alƙawarin shi wa'idahu da narkon shi wa yu'arrifunahum bima lam ya'lamuhu kuma suna sanar da su da abin da ba san shi ba min amri ne daga cikin lamarin sa wa khalqihi da halittarsa wa jalalihi wa sultanihi da girman sa da ikon sa wa jabarutihi da dai mulkin shi wa malakutihi da cikan mulkin shi duka nau'o'i ne na na na, na mulki amma kullun kamar ake wani shi jabarut malakutkin nan a mulki ne wasu masu tafsiri haka na zahirin alfa suna cewa cikakken mulki gamamman mulki wasu suna cewa da abin da yake irin wanda ayi ido baya gani biya shiga cikin malakut wallahu alam fa zawahiruhum wa ajsaduhum fa zawahiruhum wa ajsaduhum wa baniyatuhum ko wa biniyatuhum muttasifatun bi awsafil bashar zahirin su da jikunkunan su su wannan annabawan da manzanni da da ginin jikin su dukan su wannan masu sifantuwa ne da sifofi na dan adam faruna alaihi ma ya tsaro anil bashar miyal aradi wal asqami abinda yake na daga wato wanda suke gitto ma dan adam na daga wasu bukatocin shi da kuma rishin lafiya a da walmauti fana da mutuwa da karewa wa nu'util insaniya da wani sifofi na dan adam dari'un alaiha masu bushiro masu bujiro musu ne su manzannin nan wa ruwahuhum wa bawatinuhum muttasifatun bi ala ma bi ala min awsafil bashar amma ha rayukan su da badinin su cikin su masu sifantuwa ne da mafi dokakan sifofi na dan adam kuma na duk wani sifofi na ɗaukaka na ɗanan ba su kawo ba su kai nasu ba muta'alliqatun bil malil ala masu masu a ta'allaquwa ne masu rayuwa ne masu ratayuwa ne da mala'ul ala jama'a wanda suke mafi ɗaukaka ko kuma da mahalicin jama'a mafi ɗaukaka na mala'iku shine Allah tabaraka ta'ala mutasifatun mutashabbihatun bi sifatil mala'ika cikin nan nasu mai sifantuwa ne da sifofi na mala'iku salimatun min at-taghayyuri wal afat mai kubutacciya ce daga jirkitawa da kuma cututtuka irin na masu samun ciki masu samun badini masu samun zukata duk wanda su bai samun su la ya laquwa galiban ajizul bashariya mafi cikin mafi rijal lokaci irin kasawa ta dan adam ba ta da suka su wala da'aful insani haka na rauni na dan adam iz law kanat bawatinuhum khalisatun lil bashariyah khalisatun lil bashariyati ka zawahirihim lama zaqul akhadha min malaika domin yace law kanat bawatinhum khalisa da cikin su zuciyoyin su abinda zuciyoyin su kumsa sun kasance lalle wato khalisa an tsane irin yanda na mutane suke haka nan suke ka zahirin mu tamkar yanda zahirin su yake lama zaqul akhadha min malaika da basu iya sirrika daga mala'iku ba wa ru'yatuhum haka nan da basu iya ganin mala'iku ba wa mukhatabatahum da hira da su wa mukha wa mukhalatahum da kuma soyayyan su irin yanda eh na na kulla ne kama la kama la yutiquhu ghayruhum min al-bashar kaman yanda wani su na daga dan adam baya iya yin haka walau kanat aysaduhum wa zawahiruhum muttasimatun bi nu'util mala'ika da kuma zukunkunan su da zahirin sun kasance masu sifantuwa ne da sifofi na mala'iku wa bi khilafi sifatil bashar da kuma sun kasance sabanin sifofi ne na mutane lama a dakal bashar wa man ursilu ilay mukhalatatu su ma annabawan kenan da mutane da waɗanda aka aiko zuwa gare su da basu iya sun yi cuɗanya da su ma kama ta kaddama min ƙaunin layi ta'ala kamar yadda ya gabata ne daga faɗa Allah madauki sarki fa ju'ilu min jihatil aisani wa zawahiri ma albashar sai aka sanya su ta fuskan jiki da zahiri tare da mutane nan wurin kawai in ka su kaga mutane wa min jihatil arwahi wal bawatin min ma al malaika amma ta fuskan rayuka kuma da badini nan sai aka sanya su tare da mala'iku kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu muttakhizan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila walakin ukhuwatu al-islam lakin sahibukum khalilur rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na kasance mai riƙau wani daga cikin al'umma ta badadi da na rike Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala khalilan da na rike shi badadi na walakin sai dai ukhuwatu al-islam yan uwantaka ta musulunci lakin na sahibakum ko lakin sahibukum khalilur rahman sai dai mutumin kunna yana nin kansa sallallahu alaihi wasallam yace badadin Allah ne ar-rahman su shari musamman mutane Allah sun wadi irin kamar magana ta nuni ne magana da ke cewa lima Allah waqatun la yasawni fihi nabiyyun mursalun malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ina da wani zama wani lokaci da Allah tabaraka ta'ala wanda ba wani wani mala'ika makusanci baya yalwata baya yalwata hakan nan wani manzo mursali shi ma duk baya yalwata baya isata wannan wani lokaci ne nake kasancewa da Allah tabaraka ta'ala shine masana Allah suka ce wannan nuyi zuwa hadaratul jami'i kuma nabiyyu mursal inda yake cewa yana nin kansa shi ma yana mancewa da kanshi ne istigraki ya dirmiya cikin Allah tabaraka ta'ala to shine nuni zuwa nan irin wannan soyayyan ce wanda masoyi ya bace cikin masoyin shi kamar yadda ake ce khullaqin nan wani abu ne wanda ya rarratsa kamar daga khalla akwai huda ake ce da khalla to duk ya rarratsa soyayyan ta rarratsa shi hatta ya kace shi ya bace cikin masoyin shi to irin wannan irin wannan yake ni wa kama kala kuma kamar da manzo sun cewa tanamu aina ya wala yanamu kalbi idanuna suna barci amma zuciyata ba ta barci inni lastu ka hayatikum ni ma ban zama kamar irin ku ba inni azallu yutimuni rabbi wasqini ni ina maraita ina wuni a yutimuni rabbi ubangiji yana ce da ni wa wasqini kuma yana shayar da ni shi ma wannan an yi ta bayani da yawa da yawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna so su kwatanta irin yadda yake har tun daga ummi Aisha radiyallahu ta'ala da sauran sahabbai dai a'a shi yana yin misal ne zai azumi ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni ya kwana kwanakai bai ci ba bai sha ba to su suke so sabai su ma su yanda ya yi su kwanan ta irin na ce a'a ni ho ba irin ku ba lastu ka hayatikum ni ba irin jikin ku ke jikina ba ni ba irin halittan ku ce halittata ba ni ba irin ku bane ba to dai ce ina wuni ko a bitu cikin wata wata riwaya ina kwana a wajen ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni malama suka ta shariwa an suka ce ai shi ana bashi abinci irin abincin aljanna ne haka bashi abincin aljanna sai ce to ai to tunda misalin ruwaya da ce azallu kaman nan ka wuni ne ai da man wuni azin wuni ne ake to an a wuni aka bashi abincin aljanna ne suka ce to abincin aljanna bai kare azumi an suka ce a a to ai da ya ce a bitu da daren ne buɗe bakin da yake Allah ke ciyar da shi irin abincin aljanna ita duba wannan bane ba a abitu wannan yut'imu ni rabi wa sikini abin da yake ciyar da shi yana shayar da shi an sha ganin manzara sunan aka ce har kamar ya dan lankwasa saboda tsabin yunwa ni wannan kwanukan amma kama gan shi haka da sai ko sai a gan shi kuma ya miƙe kaman ba shi bane ba shi daram da kam cikin karfin shi ai cikin ana cikin wannan halin ma lokacin ake wannan gwalalan nan na khandak yana da dutse har guda uku a jikin shi saboda kusan kwana uku bai ci abinci ba aka kasa hushe wasan duki ya zo a da wannan sifan ya ɗauka ya bugi dutsen na yana gargaje to aka ce wannan wani irin ƙarfi ne wani irin Allah ruhin shi ne Allah ke cidawa ba wai irin yadda ake zo ne ko ya ce Allah na ciyar da shi yana shayar da shi a tsaye irin wacce ne na sha da sha na zahiri fa bawatinuhum munazahatun anil afati su baɗininsu manzanni abin tsarkakewa ne daga dukan cututtuka mubaharatu miyan naqais wali itilalati abin tsarkakewa ne hayayori daga naqais daga duwansu tauyayyaki tauyaya da kuma illoli wa hadhihi jumlatun lan taki lan yaktafi lan yaktafiya bi madmuniha kulli zi himmatin yace wannan alqadi yace wannan yawansu jumloli ne mangalu na Allah kawaɗe su a dunkule waɗanda dukan ma'abucin himma maɗaukakiya ba zai wadatu da su ba ba zai isu da su da abin da suka kumsa ba bal bari dai al'aksaru ya tashi ila basdin bal al'aksaru bari dai abin da mutum ke nema shine mafi yawa ko kuma mafi yawan masu himma abin da suke nema ya ta suna buƙatuwa zuwa shimfiɗa magana wa tafsili wa tafsilin da kuma warwarawa rarrabewa alama alama na ci bihi ba da haza abusa irin abin da zamu zo da shi bayan wannan filbabaini a cikin babi guda biyu da wannan kismin ya kumsa bi amrillahi ta'ala da taimakon Allah madaukakin sarki wa huwa hasbi wa ni'mal wakil Allah shine isuwa ta madalla da madogara Allah tabaraka ta'ala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله